أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a 25 ga watan Zulqa'ada hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1446 a kalandar Nasara kuma kamar 24 ga watan 5 2025 kamar yadda aka saba na yan wasu satuttuka dangane da shi littafin muna karatu a cikin littafin zahiratu zafin imani wanda ya kawo al'ararru da al'asbabu da kuma da ilaj wasu alamu da suke nuni ga raunin imanin bawa cewa alakar shi da Allah ba ta da kyau sosai tattalin shi domin haduwa da Allah lafiya a ranar lahira ita ma ba ta shiryu ba sannan yana dai da matsala wannan littafi wallafa ne daga cikin wallafe-wallafen shekul allama muhammadu salih al-munajjid hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na shida muna bangare na farko da yake koro mana al'aradu sune ababe ko mazahiru zafil iman alamu da ke nuni ga cewa imanin bawa yayi rauni akwai matsala kenan za mu tashi ko muna cikin alama ta tara nan ne ko inda ya kulla da cewa wa min ha hukun buhuri wa hada lahu suwarun son shahara son fice son bayyana mutum ya zamana shi ne ya rike makogoran al'amura to sai ce wannan matsalar ta raunin imani to tana da wasu suwar kuma tana da wasu suwar kamar waɗanne irin suwar ya kawo arragbatu fil ri'asa sai shugabanci ke mutum shi dai ya zama an jarabce shi da wannan fitina ta son shugabanci mun ji bayanai game da haka hadda hadisin abdurrahman ibn samura innakum satahrisuna 'ala al-imara wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah fa ni'mal murdi'a wa bi'sal fatima to za mu tashi daidai shafi na goma karkashin alama ta tara ya ce na biyu a karkashin dalili na ko alama ta tara shine mahabbatu tasaddurin majalisi wa listi ishari bil kalami wa fardu listi ma'i alal akarin wa ayyakunan amrula wannan alamar muna ma ɗaukar ta kalama ce amma hatta mu a cikin mu talakawa ƙanana muna da wannan ciwon kaga ka iya cewa sun ko da ke son shugabancin ma za ka ga talaka kutik wala saddaka wala salla amma so yake ya dora wata rigimar shi dai a dara lahira da kyan kaga wani shi bai so a dara lahira ba rigingimu shi na so shiga lahira ya ci dubu sai ce to wannan matsalar ma za ka ga mutanen mu da yawa ta ci me ce wannan matsalar mahabbat so son mene tasaddurul madali son zama a gaba inda aka yi wurin zama da wani kai sai ka je gaba duk inda aka yi wani taro kai sai ka je haitable in layi ne sai ka je layin gaba in akwai rumfar manya da rumfar talaka sai kai kaje rumfar manya in dai ka kamu da wannan ɗabi'ar to kana da raunin imani saboda Allah bai taɓa shigo duniya ka zama alfa and omega a ko'ina ba za ka iya zama babban mutum a garin amma kullum amaro ya fi ka wani garin ya kamata ka yarda da haka akwai inda duk garin in za ka yi tafiya raka ka za a yi amma akwai inda ƙila dai ƙuda zai rago ka in ka taka kashi sannan akwai lokaci ka yadda a cewa abin lokaci ne akwai sandal kai ne cikamakin taro akwai kuma sadda ba ma a san da kai a taron ba yanayin lokaci ya juya yanayin lokaci ya juya daga saukar buhari zuwa yau so nawa ya shiga kaduna ko labari baka ji ba so nawa ya shiga kaduna ko labari baka ji ba so nawa ya je can da can amma tunubu kwanan nan da ya je katsina kuda ma ya san ya je don shi ma ya ɗan ga canji menene lokaci ne wata rana shi wannan da ya je yanzu aka ce ya shigo wata rana ko kallo bai isa mutane ba li kulli shay'in idan ma tammanu usanu komai da ka gani in ya kai tsororuwar shi tawaya zai fara yi zai fara sauka wala ya ga tarru bi tsibil aishi insanu kada dan adam ya rudu da dadin rayuwa hiyal umuru kama shahadtuha duwalun ni yadda naga al'amarin da idanuwa na yadda abin yake shine man sarrahu zamanun sa'adu wa azmanu duk wanda wata rana ta faranta mashi rai to akwai ranakun da za su bakanta mashi fikirar da wani mutum ya faranta maka to akwai radda wasu mutane za su bakanta maka ko kai waye to duk mutumin da shi ko da yaushe ya fi so ya gan shi a gaba gaba ya fi so ya gan shi a high table ya fi so ya gan shi tare da manya ya fi son komi za a yi wanda ya faɗa mashi an yi taron manoma wuya ba faɗa min ba an yi taron yan kasuwa wuya ba faɗa min ba an yi taron yan banga wuya ba faɗa mashi ba an yi taron matasa ya ba faɗa mashi ba an yi taron cigaban gari wuya ba faɗa mashi ba wannan mutum ma yana da matsalar kwakwalwa ai alamar ma an rena ka ne komi sai an faɗa maka akwai alamar renuwa a ciki komai kai sai an sa da kai to kai yanzu ka zama kenan baka bi ka'idar da malamai kun min kulli shay'in shay'a wa kun min shay'in kulli shay ka shahara a wuri ɗaya biya ishe ka mala je can si ta taron matasan su kai ba matashi bane su gane ka si ta taron dattawan su kai ba datti da bane tunda ba su kira ka ba si ta taron yan kasuwa za a zo gabar da kuma kai za a jira amma in ka tara ko ina ai ni tun da dai ba sa sawa da ni abubuwan ci gaban gari kuma gashi mun san mutane na'am mun yadda ka san mutane kuma shaidan ya san gaba sanin mutane duk wanda yace ya san mutane kowa ya san kowa ko to shaidan ma ya san shi amma dole ba za ka san wasu ba ba ga wani zai zo wucewa ba eh a tare shi ko a yunkurin amma aka ci kowaye kuma sai a daga mashi gaba wata na Allah ga mala albani eh ya je abin da ya shigo ta sabon gari kaga ai mu yanzu muka shiga sai mun bi ta can wanwe ko ko ta gaban nan wajen su albabin da wajen gidan man nan ka kewa ya taka kullo ta yan ayaba ko in ka zo nan saitin kofar kasuwa sai kuma ka yanke kai na inda ba a gyaran nan ba za a fi gane wurin kawai da mala albani zo sai ya yanko ta nan kawai wanwe din nan inda ake fitowa ta wajen gidan giya a ba yan sanda suka taso sai da ya kusa fita sai suka tare shi da ce kayi laifi bai san ko waye ba ai ba abi ya ce ana bi ba abi kai waye dan sanda kuma da ya fara hakiki ce a sai nuna gidan giya ce mai san gidan na bi da mai wancan gidan yana bi sai kuma yan kasuwa aka fara ta tsakar makan labarka da fitowa sai dan sanda ya ce a tsokalariya da za a shiga da shi ya gari biyu to kaga ka in ka yadda da haka sai ka zauna lafiya to duk mutumin da shi komai sai yana gaba gaba wannan mutumin alama ce da ke nuni ga yana da raunin imani amma ba komai za a yi da kai ba ba komai za ka sani ba ba komai za ka iya ba kuma bai kamata ya zama ka bar mutane wai komai na su sai sun sa da kai ba ba mutuntawa ba ce akwai reni ma a to kai ka rene mutum to suna nufin radda ka mutu yaran burtsakan ba za a yi ba gyaran titin ba za a yi ba, ƙungiyar manoman bari za a yi, matasan tsufa za su yi, dattawan lalacewa za su yi in ba ka, su je su yi abin da za su yi, kai ma za ka yi iya abin da za ka iya ne. Kullu ya amalu ala shakilati kowa yana aiki ne gwargwadon irin abin da zai iya. Da haka wannan alama ce da ke nuni ga raunin imani shine mahabbatu tafadduril majalis son mutum ya zama shine a gaba a wurin zama ko a high table walisti isaru bil kalami da fifita kai na cewa sai yayi magana yanzu akwai wanda duk taro in ba a nuna shi yayi magana ba wai an mulakanta shi ko ba ba shi dama yayi magana ba wai an mulakanta shi kar kai da kan kai ka zama dole dole komi aka zo sai ka tsoma baki akwai abinda in kai magana kunya ta kanka za ka yi man takallama bi ghairi fannihi ata bil ajaibi haka malami suka ce in kai magana a kowane fanni za ka zo da ababen ban mamaki ka zo magabata ka ga mutum ya yi wallafe wallafe ɓangarori da dama mata ya fi kwarewa a fanni biyu ko uku ko huɗu kuma in yayi zo da fannin da ba nashi ba kuma zai zo da abin mamaki alimamu dinauri malami ne na hadisi bajimin malami ne a ilimin hadisi bajimin malami ne a qur'ani da tafsiri amma shine yaje rubuta adabul katib adabul katib haka yaje rubuta littafi akan haka kuma wannan littafin na bayan yayi adabul katib kuma yazo yayi ash'ir wa shu'ara duk wanda ya adabin larabci ya san wannan littafin na ash'ir wa shu'ara ba za ka taɓa yiwuwa a ƙalla matakin diploma sai dai larabci shafe shafe kai amma dole sai ka yi aiki da wannan littafin ƙato cikin mujallabi ɗaya ko biyu kaga shi yayi shi to me ya haɗa kuma malamin hadisi da wannan eh irin dan sake abin na dan shakata ne a dan yi wa'ancan abubuwan na fuqaha to amma da ya sake wani rubutun a wani ɗaya fannin abin nan adabul katib sai ya zo da abin ban mamaki littafi ne ya rubuta sunan littafin adabul katib ladabban mai rubutu za ka yi rubutu ko za ka yi wallafa ko za ka yi waye haka ake tsammanin zai kawo amma tun da ya gama mukaddima ai zai tattauna da dubban rubutu alƙaluma su waye tun ya gama bayani malam mukaddima mai dan karan kyau amma malam yana jara kuma sai koma ilimin sarku ba abin da ya haɗa sarku da adabul katib shi yasa limamu suli da ya zo shi ma ya rubuta littafin shi mai suna adabul katib sai ce wancan littafin da bin kutaiba a dinauri littafi ne da fihi muqaddama bila kitab in ka cire muqaddama sauran duka da yi abin da ya kamata ba kamar me yasa ibnu kutaiba ya samu wannan matsalar aje fannin shi dai amma ka je ka dauki littafin shi ta'wilu mushkilil athar kai za ka san wannan mutumin teku ne a fagen. To in kai magana ba a fagenka ba, ba za ka zo da ababen ban mamaki. Za ka zo da ababen ban mamaki. An zo ka gama magana, ka yi magana kan chemistry, ka yi kan biology, ka yi kan mathematics, ka yi magana kan tarihin ƙasa, ka yi magana kan political wane ne. To kuma sai aka zo Qur'ani, kila kuma kai ko sabbi isma rabbikal ala baka wuce ba. Sai kuma ka ce to shi ma kana da ta cewa da ka yi shiru da yafi. in kana da ido ka ce amma in baka da ido ka shi shi yasa suke cewa ba wanda ya san kowane ilimi babu sai dai ka kware a nan ya zama kana da san mabadi fundamental akan shine al-Imam Shafi yake cewa kun sauran malamai khudh min kulli shay'in shay'a wa khudh min shay'in kulli shay ko khudh min kulli ilmin shay'a wa khudh min ilmin kulli shay kowane ilimi ka dan babbancina kowane ilimi ka ɗan san fundamental ɗin sai ka samu wani ilimi guda ɗaya sai ka zama shakuntum a ciki a san ka a wurin yanzu kana kiran sunan wani malamin za ce ya fi shahara a fanni kaza yanzu misali kana kiran alimamu shatsibi shatsibi na farkon akwai shatsibi na farko akwai shatsibi na biyu akwai mai qira'at kana kiran shi hirzul amani za a fara hararo maka littafin shi na qira'at a cikin al-qira'atus sab'a kana kuma kiran abu ita haka shatsibi shi ba za a hararo maka qira'at ba kwata kwata me za a hararo maka kawai abinda zai fara faɗo wa mutane a zuci a ilmu maqasidu shari'a ilmu maqasidu shari'a shine ko ba maye ne a nan ba dama ne to kaga amma in ka zo qira'at kuma yana da ita yana da ilimi a larabci yana da aqida yana da hadisi yana da ilimi na tarihi duk yana da su amma ya shahara ne a wannan ilimin na makasidu shari'a daga kada ka so a ce dole dole sai ka yi magana sannan wa fardil istima'i alal akhiri ko al-akhiri kada ka tilasta mutane sai sun saurare ka ce ni in zan magana wai sai mutane su riga tashi ai ma da tun da dai manzon Allah sallama ya rasu kowa kowa wa zai magana da iya tashi to ba gara ma su tashi ba da kana yi wani na ta ƙarya kake yi ai gara ya tashi ka san wanda kake magana da shi kuma in suka gama tashi wani lokaci sai ka samu yanci balaga ta balaga yanzu wancan babawan ya tashi wancan ma ya tashi wancan ma ya tashi sai kai magana ka yadda ya kamata an zo ana maganar kamfen ne zaɓe ya mazo shugaban wata jam'iyya ya zauna wancan shugaban jam'iyyar ma ya zauna in kana da hikima ai sun kashe maka kasuwa sai me za ka faɗa amma shugaban wancan jam'iyya ya tashi wancan shugaban jam'iyya ya tashi wancan shugaban ya ga ce to masha Allah in kun lura sai suka ban mu muyan saboda ba ta mu suke ba in ka iya magana haka za ka fara jirin magana kare in kun lura duk sun tashi saboda ni maganar da zan yi shine lallai ai adalci talaucin nan sai an kaure shi amma Allah ya kai da mu ga harawa ba shi ne ba sai ka ga ƙuri'a gashi gobe asabar ba ma ka ce ya suka tashi a gara su tashi zamanin fikihun sai da hankali sannan mutum zai iya gano shi to in ka ga mutum na so wai shi lallai a rika sauraren shi lallai lallai a rika sauraren shi to wannan mutum yana da rauni imani wa ayyakuna al'amru la kuma al'amari ya zama nashi a ce misali shi duk da aka zo wasu al'amura sai an sa da shi a yi kwamitin tsaro na ƙasa a sa da shi kwamitin tattalin arziki a sa da shi kwamitin gyaran ilimi a sa da shi kwamitin alaƙa da ƙasashen waje a sa da shi kwamitin sulhu a sa da shi ya sun kashe ka kai kai baka iya komi ba ne su sa ka a ɗaya biyu sun ishe ka in ka ce a sa ko da honorarium mutum ya samu a wannan kai moni monga ne dan neman kuɗi ne kana da matsala kenan alamun raunin imanin ya tabbata yace wasu durul majalis inda ake ce mai sudurul majalis iyal maharib sune wurare madaukaka allati hazzarana minha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da musu wurare ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da mu da cewa kada mu rika zama a irin waɗannan wuraren bi kaulihi da faɗin shi sallallahu alaihi wasallam ittaku hadhihi almadabiha ku kaurace ma waɗancan wuraren zama mana wuraren zama na gaba gaban nan lallai ku tabbatar da cewa kun kaurace musu sune almadabihu ya'anil maharibu kuma suna yake ce musu almaharibu wannan hadisin ya ɗau hankalin yawa daga cikin malamai suka fassara shi a wurin da ba nan ne ma'anar shi take ba kuma suka gina fatawa a kai. In ka ce almaharibu jam'i ne na almihrab. Almihrab kuma shine wurin da ake ginawa inda liman ke shiga a yi sallah, kamar irin wannan wurin. wanda kwata-kwata a masallatan musulmi ba a san shi ba ta karni na biyu. Alkula fa'ur Rashidun da gaba ɗaya kalifofin daular Banu Umayya da turke shi ba. Daular Banu Umayya ta faɗa shekara ta casa'in da uku bayan hijira, ko casa'in da biyu ta faɗi daular Banu Abbas ta karɓa. To su ba su san shi ba. To wai wannan ginin da ake ya halatta shiga liman ya shiga ya sallah in liman ya shiga ya sallah wai sallah ta yi ko ba ta yi ba wasu suka gina suka ce to tunda annabi ya ce ittaqu hadhihi al-mazabih ya'ni al-maharib to sallar bid'a ce bal ba ta yi ba kamar shi ne yake ce musu a ai al-mazabihu anan abinda ake nufi jam'u masba shine al-maharib shine as-sudur al-majalis shine at-tanafusu fiha mutum ya rika kokarin ganin ya daga kanshi ko ya kai kanshi wani muri da zai fito har a ganshi shine high table ko safatan gaba ko rumfar manya ko son dai mutum kafin a tashi a san shi ma ya zo da makamantansu wannan abun haramun ne to amma kuma kada garin ka yi aiki da wannan ka'idar kuma ka wulakanta kanka idan ka cancanta ka je gaba to ka zo da wuri dan ka je gaba idan lalura ta sa ba ka je gaba ba to idan baka cancanci ka je gaba ba in ka zo latti ka tsaya a baya kar ka kuskure ka je gaba amma ka kusa ka dafa kafar wannan ka tura wannan ka ba security dari biyu a kai a wannan kayi ka ta sabon Allah amma in ka cancanci ka je gaba to kuma ka je gaba musamman in kuma an zo an ce ka zo gaba aka kawo ka jahiz sai ne daga cikin wanda suke rubuce-rubuce a fannoni na adam ba kasafai za a ga maganganun shi a ababe na nassi na shari'a ba to amma akan kawo wasu maganganun shi malam kaga sun hau wurin hawansu a shari'a in ka ɗauki waɗanda suke rubutu akan tsire-tsire ko dabbobi za ga suna yawan amfani da littafan shi yana da littafi mai suna alhayawan dabbobi ne ya tattauna a kai in ya zo kan saniya za ka sha mamaki irin rubutun da ya akan saniya yana da littafi da ya yi al'autan ƙasa ko garinka yadda ya kamata ka rika jin son garinka alaƙarka da garinka amfanin ƙasar garinka da bishiyar garinka da jama'ar garinka da yankinka har shi ne ya kawo wata ka'ida kamar yanzu da alhazan nan ke tashi kawai za ka tafi ka ɗibatar bayar basa wannan ka kulle a leda ko sun ba kuna jiram jidda kada jikin kare wani canzawa ya ji bakon gari ɗauko tsumman kaɗan shaka za ka dawo da shi normal sai zaton yana basa wani a zariyan jihar kaduna najeriya sai ka zauna lafiya amma ba haka ba asibiti za ka kare ko muryar ka ta dishe ko kai ta zazzaɓi ko ko a kai ka arfa rangaranga a dawo da kai muzdalifa rangaranga a jefan maka shedan sai an kusa dawa ka warke canjin kasar garin ku ne shi yasa ba hikima ka je Nijar ka zo mana da zogalar Nijar ko mun ci ba zai mana komai ba sai dai mu ci dan mu raba mugu da makami kawai ma man dai dan magani ne ba zai ba zogalan Nijar na yan Nijar ne shi yasa aka ba mu zogalan ma a Zaria iskan da kake shaka da wanda kake fitarwa bishiya na shaƙa da shi ake so ka riƙa magani to da bishiyar ta san yanayinka kai kuma jikinka ya saba da yanayinka amma a zo maka da goruba daga kamaru ai wannan goro wai dutse dan libya ba zai mana amfani ba wai na kaje miki kasu wannan bincike ne dutse dan libya ba zai yi ba agar maka la ina dutse dan zaria ka je dutsen ku fai ka kwankwaso kai ka kawo inda gaske ne to amma dutse dan libya dutse dan baiwa a kai dutse dan baya ne dutse mana to sheke littafi al-autan littafi ne mai mujalladai guda hudu eh a kawai za mu tsara ittaku hadhihi al-madabi kun nisanci wuri na gaba gaba a wurin zama ba wai ku nisanci wurin sallah ba shi wannan hukuncin shi daban Muhammad Sani ibn Uthaymeen a cikin fatawa, fatawar wuya, fatawa wuya amsa, malamin fatawar Ladina da'ima sun amsa. Ina ga ilimin mun zo kan gabar wata na zamu zamu tattauna a kai. Sun yi sabani sun kafa hujja in wannan hadisi ya inganta suka ce bid'a ne. To amma kuma sun yi kuskure, sun yi ihtijaji, shi ita hujjar ingantacciya ce, amma ihtijajin bai inganta ba. Kenan hujjar da suka kawo ba ta inganta ba. To jahiz yake cewa sujurul majalisi makali'u san cewa sai ka rika shiga gaba-gaba a wurin zama na ƙasa ka yake yi zubar maka kuma da mutunci yake yi ya ce wa hadi malamai suka ce wa hadi ila ibara yake cewa kaga wannan salon zancen tuktasaru hikimata na amika malamai sun dauke ta wata wani wata magana ce mai cike da hikima mafadu ha anna tasaddura da'ima kullun ka ce sai ka zo gaba kad yu'ridu sahibahu lil mashakil wal intiqadat zai ta saka ka a matsala zai ta saka ka a matsala kuma zai jawo maka sukar mutane sannan fa innal hikmata wat tawadu'a takmunu fi tarkil akhirin yuqaddimunaka badalan min taqdimi nafsik yana daga cikar hikima da basira kullun ka bar mutane su jawo ka su kawo ka gaba ko ka zo karkace ka zauna a baya idan kana da kima masu taron za su ka dawo nan in kuka haɗa ido suka ganka ka gansu suka bakka a wurin kar ka damu akwai inda kai ne ma shugaban taron kar kuma gobe su gaice ka ki zuwa kasan wani gwamna ya taɓa zuwa gabatar da budget wai speaker ya aje mota inda ya kamata ya aje wai ya kwana wannan kai shi yake ma motar banza ai za a ce ai protocol ne ai wane ne wane ne to da kai da speaker duk ba ku da hankali kenan kila shi ne amplifier wannan ne speaker kaga za a yi sallah ba speaker kenan tunda speaker ya da mota wurin amplifier ya ajiye kenan ai su ne abokan aiki ko microphone karamin alhaki ne yake cewa ka bar mutane su gabatar da kai madadin ka gabatar da kanka fa min az-zaka'il ijtima'i yana daga hazaka wajen iya mu'amala ay yataqabbal al-fard makanatahu al-mutaghayyira kullun dan adam ya yadda da canjin da ya samu a rayuwa wannan canjin yana iya zuwa ne bi taghayyuri zurufi saboda canzawar yanayi kana da wadatar ka komai a garin da kai ake yi ran nan ka zama ba ko kwandala masu maka sallama duk za su rabu invitation da ake baka da gayya duk za su rabu kar ka taba damuwa ta gayyar suruf ne yanayi ne ya canza in kuma kana da hikima wata dama ce Allah ya sake baka yanzu mutane sun kau da kai daga gare ka mugun bakin su ma ba zai maka yawa ba sai ka je ka fara wata harkar kuma in Allah ya sa kuma ka farfado ka dawo kuma za ka ci gaba da kawo invitation kuma ka ci gaba da karba nan na jike ba mai zuwa man hira to dama shayi ke kawo sai to yanzu ba shayi kai kana nufin allo ai shayi ya kawo su karka damu ka bar su sannan wal makan da kuma yanayi na wuri wa zaman da kuma yanayi na zamani duk in sun canza to ka yi haƙuri ya ce wa Allah ya sa da'iman li ayyakuna hadiran fil muqaddima kada ka matsa kullum sai ka zama a gaba to shine annabi amana yake kawo mana wannan magana kuma ya kafa hujja da wancan hadisi ittaqu hadhihi almadabiha ku kaura cewa kazallaha da shigewa gaba da nuna kai dole sai ka je teburin manya wannan hadisi rawahu al-baihaqi al-imam al-baihaqi ya rawaito wannan hadisi wa huwa fi sahih al-jami' kuma zaka samu hadisin a cikin sahihul jami' wannan kalmar da ya amfani da ita ta at-tasaddur tana kuma da wata ma'anar akwai abin da ake ce mashi at-tasaddur shine zama don karantarwa yana da alaka da wannan duk ma'anar su kusan iri da shine ka je ka yi karatu kafin at-tasaddur kamar yadda malamai suke faɗi at-ta'allumu qabla at-tasaddur ka je ka yi ilimi tukuna kafin ka zauna ka karantar shi ma wannan malamai sun yi maganganu da yawa a kai kamar ibrahim al'adahama wani sufi ne mutumin kirki ya ce kunna idara aina shabba mun kasance idan muka ga matashi ya takallamu fil majlis an zo taro ya karɓe jagorancin wurin kawai shi ke jagorancin al'umma to a yi na min khairihi za mu yanke kauna wannan mutum ba dan alkhairi ba ne masharranci ne guba ce a mutane sai sa an zo taro an zo wani zama da tattauna da yace kabbir kabbir lokacin da dan karimi ya zo zai magana sannan as-su'uluki yake ta man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi wanda ya zauna dan ya karantar kafin lokaci yayi kafin ya tantance ya karantar ya gitta kan shi ga wulakanta saboda za ka yi abin da za a ka wulakanta kanka masana sun san kai wani wawa wawa ne ai za ka ga malam shi ya san malam ko amma da ga zakin baki ne wasu shi wanda ba malami ba zakin baki yake kallo zakin baki wata na na je bauchi muka zauna da wani fitaccen malami ne ba zan faɗi sunan shi ba ko da su tafi mun yi waya muna tattaunawa yake cewa kaga a malamai akwai wanda za ga shekin zakin baki ne talakawan ƙasa faskilar suka ba shi amma idan ya dawo da'iran malamai fas za a ba shi amma kuma ba dama ka ce ba abin nan ba ne har shi ne yake cewa kaga wane da zai samu karatun wane shi wanan da ya faɗa na biyu ilimi yake da shi har yi mashi yawa amma in ba ɗaliban ilimi irin mu ba ba san shi ba in ma yazo yana magana kashewa za ka yi shi bai da salon zance bai da a ai malam zubo maka karatu kawai za a yi yace kaga da ana da ana karba shi wancan da bai fitan ba sai mu karba karatu sai wa wannan mai zakin bakin amma matsalar ba da ma kai kuma yadda zaka hada biyun ka ce da wannan da wannan to mai zakin bakin za a dauka yace in ka kuskura baka kai gabar ka zauna ka karantar ba kai har ma baka kai gabar ka shiga gaba ba to kuma zaka wulakanta zaka wulakanta na taba ganin wani wani wani taro wani irin yan siyasa mu haka wani akarin gana sai ya zo aka kasan ba sa so iyayen gidansu su kunya ina ga duk mun fahimci haka yi haka nan ana taro sai ce wani ya ya ce wai dan kar a ce uwa uba in ya ga yan jam'iyyu su su su kawai shi ya ga watan jam'iyyar ta kawo watan jam'iyyar ta kawo kawai shi ma sai ya ce honorable wani ya turo shi bayan ya ce honorable wani ya turo shi sai taron ya tuye koma ana yi da turanci wani babba ya zo wani babba a ƙasan nan ya zo ya rike ma'aikatu manya haka wani sarki mai daraja shi ma ya zo sai sarkin musulmi ma na wurin sarkin musulmi na wurin waye na wurin waye na wurin wasu a bakin sai suna magana da larabci wasu suna magana da turanci shi kuma ko ɗaya bai iya ba to sai aka fara kiran wakilan manyan baki wakilin kwamishina yanzu da ɗan bubbuga a ba ka zo kan shi wala ya bar wurin ba mu wanda ya sanya ake ya fita wa ai ka ga laifin shi ai sai kai shiru yanzu ka ga yanzu ba a kunyata mai gidan shi ba yanzu mai gidan shi yayi kokari har ya turo shi amma ya turo ta irin muke ne malam da tura ka baka ta tura ka wala za ka ji kunya yasa sai an zo ba da gudun ma sai ka ji mutum ya ce to mu wannan harka ba ma sai mun faɗa me za mu bayar ba a garba harkan nan ba ta aji me kuka bayar ce mu ka faɗa me aka bayar kuma ta hannun wa za a karɓa da amma dai insha Allah da zuma mun yi waya na tof din ne ba kyau sosai karya to karka yadda ka shige gaba in ka gabatar da kanka inda bai kamata ba za ka gitta kanka ga abun kunya suhunun yake cewa إذا ما وجدت من باء آخرته بدنياه yace ma wajattu man ba a akhiratahu bi dunyahu ban taba ganin mutumin da ya sayar da lahirar shi dan duniyar shi ba bi duniya gairihi ban taba ganin wanda ya haka ba illa mufti sai mutumin da ke bada fatawa sai zaliman malik aka rubuto tambayoyi kusan goma sha bakwai kusan goma sha uku ce bai sani ba wannan fatawar ba a ƙarshe mai tambayar ce wa mala wai ba kai ba ne malikun da aka wo mana kwatanci ce shi ɗin ne in ka koma garinku ka ce ka same shi ashe jahili ne bai san komai ba amma da goni ya zo ce salma shi ta eh ka tambayi duk abin da ka sani ai duk duniya ba mai wannan wautar ko irin sai ibnu taymiya da suke kaman computer sun masu computer ko ko su ba ta haka aliman malik yake cewa ma astaitu hatta shahida li sab'una ban fara ba da fatawa ba sai da mutane saba'in suka ba da shaida anni ahalul lidalika sai da malamai batiman malamai saba'in suka ce to yanzu kai aliman malik ka iya zama ka ba da fatawa ka duba sifatu safwa mujalladi na uku shafi dari biyar da uku da ga wannan maganar da sauran dai malamai da wannan maganar akwai at-tasajjur na zama ka karantar akwai kuma at-tasajjur na shigewa gaba ka rika bibiyar abinda abin nan malamai manya suke yi ko ka zama kana tattare da su daga sai abin da ke shiga cikin wannan attasajjur din ka zo ka kallafa wa kanka wai kai sai kai abota da manya shi ma yana shiga cikin wannan raunin imani ne tun mutum na ciki an tsaro wanda zai mu'amala da su su waɗanda za ka yi mu'amala da su ma shi yasa aka haife ka a inda suke yanzu ba ka da buƙatar sai kai wani aboki dan china in ba wata harka ka haɗa ku ba duk abokanka na nan a nan yankin in baka taba zuwa cikin titi ba to abokanka na nan a wajen titin nan to dan me dole kai sai dai wai manya za ba ku wanda wai dole sai abota da manya ai ko jiya muna tare da su darakta ai ran nan ma muna tare da permanent secretary ko ran nan ma tare muka yi meeting da minista in in aikin ne yake haka bi yayi amma ko a hakan ma waɗannan abokan naka na farko su ne dai aboka to balantana da shi kuma ba kowa bane sai ƙarya sai shige cikin manya yanzu barayin wayannan ba shi yasa suka ga formula ba a wajen irin wayannan mutane sai ga formula in za a yi wani taro na manya sai su ɗinka manyan kaya sai su shiga mun san a nan kasar mataimakin shugaban kasa an taɓa sace mashi waya banda gwamnoni banda ministoci banda kwamishinoni banda shugabannin ƙananan kwamitin ta ɗauke musu waya ya ɗin ko shadda irin taka shi odilanka yana ga cewa wannan to kila shi wannan wani babban kwamishina ne ko shugaban kwamishinoni ne yana rabuwa ne ka ji taraf kuma ka san su manyan galibin ba zai lura ba a irinmu ne ma in kasa za ka rika dan waiwaye ta ko kana sane da halin da kake ciki idan ba kudin sayan wata amma manya su ko mai ruwan shi to karka ce dole dole sai kayi tsawo ka wuce kai to shi yake nufi ana haka wannan alama ce ta raunin imani abu na gaba mahabbatu ayyakuma lahun nas mutum ya rika son mutane su miƙe mashi mutum ya rika sha'awar mutane su miƙe mashi, iza da kala alaihim in ya shigo wajensu da ishba'i hubbit da azumi fi nafsihil marida domin ya ƙosar da son girman da ke cikin zuciyan nan tashi mai rauni. Bakar da sallallahu alaihi wa sallam alhali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man sarrahu ayyata matsala kuma ya rubuta ayyu matsala ko mafiyar yawan ayyata matsala ayyan tazifa wanda yake so wanda yake jin daɗi wanda ke farin ciki ko wanda zai farin ciki ayyata matsala ay ayyan tazifa wa yaqumu lahu ibadullah bayan Allah su layi layi ana girmama shi ay layi layi a miƙe in ya shigo a miƙe in ya taho a biyo shi duhu qiyaman a tsaye falyatabawwa baitan minan nari tun a nan duniya ya kama gidan da zai zauna. Wannan yana neman bayani. Wannan hadisin rawahul Bukhari fil adabil mufrad, al-Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin al-adabul mufrad. Wannan littafi ne da yake da muhimmanci kwarai. Kuma za ka iya duba silsilar sahiha na Malam Albani mujalladi na farko, ولذلك لما فرج معاوية على ابن الزبير saboda haka ne lokacin da Muawiya ya fito ga Ali da ga ibn Zubair wa ibn Amir da dan Amir fa kama ibn Amir sai dan Amir sai ya miƙe wajada ibn Zubair sai ibn Zubair ya zauna wa fi riwayatin a wata riwaya wa kana arzana kuma dama da ibn Amir da ibn Zubair ibn Zubair ya fi kaifin hankali su biyu ne suka je in ka ce Muawiya fa kana maganar khalifa ne kamar ka ce Mr President sun zo suna jiran ta reception ko a falo zai za su tattauna sai kawai muawiya ya fito sai ibnu amir kawai sai ya miƙe ijtilalan bil amir ibnu zubair ko motsawa bai yi ba ba zai tashi ba saboda ka'idar addini kenan to shine aka ce ai dama ibnu zubair ya fi ibnu amir natsuwa da kamun kai da kaifin hankali wa kana arzana umma fa kana muawiya sai Muawiya ya ce da yake ya kunkuɗa addini sai ce wa Ibn Amir Idlis zauna wa inni sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul to kaga ne shugaban da ake so amma mala ana jan Fatiha tana jan shi ba ta fita ai akwai matsala akwai matsala Muawiya ce domin ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man ahabba ayyumathila lahu ar-rijalu wanda yake so maza su miƙe mashi kiyaman a tsaye kawai shi dai saboda girmamawa fal ya tabawwa maq'adahu minan nari ya nemi mazaunin shi a wuta ban kaza ba alai mutamidan fal ya tabawwa maq'adahu minan nar hadisi ne na cikin muqaddimar da sai muslim da kuma zan al-imam bukhari ko wannan hadisi rawahu abu daud wal bukhari bil adab al mufrad wa huwa fi silsilah sahiha a mujalladi na biyu na farko kenan daka wannan matsalar ba a san wannan al'amarin ba a san shi malamai suna raba miƙe ma wani zuwa gida uku in ka faɗaɗa ka ɗauki filla-filla shi ne zai iya wuce haka a larabci muna da akwai alƙiyamu lahu akwai alƙiyamu alai akwai alƙiyamu ilai akwai ala akwai lamun lahu kenan akwai ila alƙiyamu ilaihi wannan babu laifi shari'a ta halattar mana shine duk muna zaune a nan sai ga wani malami ko wani shugaba ko wani jagora ko wani dattijo ko wani mutumin kirki kawai an yi fakin a nan ya sauka babu laifi duk mu tashi mu je mu taro shi babu laifi muna duk sai mu tashi barka da zuwa barka da zuwa sai mu taho tare da shi sai zo sai zauna mu ma duk sai mu zauna wannan babu laifi alkiyamu ilaihi annabi ya ce umu ila sayyidikum ku tashi ku taro shugaban ku mana in bai neman ta sa dubu mu'az ku ce ku taro shi mana shugaban ku ne kaga wannan ba wai kana kan kujerarka ka tashi ka tsaya a saitin kujerar ba a kana kan kujerarka sai ka tashi sai ka taro shi idan zai yiwu a yanzu wani ya shigo kuma an kallafa sai an miƙe to in zai yiwu sai ka tafi ka taro shi kai kaga ka fita daga wannan haɗarin sai ka taro shi ku gaisa sai zai zauna a kujerar shi sai ka dawo sai ka zauna masha Allah na biyu shine alƙiyamu da miƙewa don girmama shine wannan hadisi yake magana sai a ce in zai jawabi kowa ya miƙe to wai da ya miƙe zai jawabi Qur'ani zai karanta da haza alaran ba da ya karanta Qur'ani ba wanda ya miƙe shi da zai mana jawabi Allah sa ma da duka gaskiya ne in zai jawabi kowa ya zaman shi kowa ya zaman shi sai dai idan kana da akwai littafin ko jawabin kai za ka bashi ko za ka gyara mashi kila alkyabba saboda kana faduwa ko to ba zai sa maɓalli ba ta daina faduwan ba kamar da hayaki to da sai na umar yake cewa wato ko duk sanda mutum ke tafiya mutane na bi matsala biyu ce ke faruwa na ɗaya dai akwai wulaƙanci ga kai da kake biya kawai kai ɗu ɗan ajiyar rima e daraja ce Allah na ba mutane gwargwadon yadda ya so amma kai ma zai iya baka abin da ya ba shi to dan me zai wulakanta ka sai ka bi shi sannan yake cewa kuma akwai alamu da girman kai wanda a ciki akwai halaka ga wanda ake bi shi wanda ake bin zaka galiban halakakke ne shi ko mai rakiyar galiban wulakantacce ne to abin da shari'a ba ta yadda ba a miƙe dan girmama shi ya shigo fili sai a miƙe sai a tsantsaya sai a jira wace ya zauna sannan a zauna don me don me wai tukuna ma waye ba shugaban tara sai ce yayi shi ne to wai don me bai zo da wuri ba wai mai ma hana shi zuwa da wuri mu yanzu ma hakuri zai ba mu dan mu ba bayin shi bane bayin Allah ne hakuri zai ba mu in ba haka ba gobe ba za mu ƙara zuwa ba za ga amma yanzu hawaya ake yi kuma kai da kai za a rika wayan wai mai gidanka mutum nawa suka zo wani ruwa ne ya zo a ce bai zo ba wani ruwa ne ya zo bai zo ba ke za wani tarin an ce tara sai sha biyu a fara wai kowa ba zai zo ba saboda a gan shi wannan halakan shi ya kamata ya an gama zai ce to ranka ya dade kuma ga wani sako daga annabi ya ce a faɗa min wallah kai ya ce a faɗa min ya ce ka zaɓi gidan da za ka zauna a wutar ranka ya dade ka zaɓi gidan da za ka zauna don me to a to kana son girma to amma sai malamai suke cewa idan shi shugaban bai so a yi mutane ne ke yi su suka halaka idan kuma shugaban yana so a yi su mutanen ba sa so su yi tilasta masa aka yi ba su da laifi kila zai iya yiwuwa tsari ne in ka ƙi miƙewar sai sai wani wawa ya dake ka irin ƴan wutan nan simfani min ahadin nari lam ara kuma masu rike kulala dan baiwa shugabanni kariya to sannan na uku shine alkiyamu alaihi shi ne kana tsaye wani ya zo bayan ka ya tsaya irin security in akwai bukata sun ce ba laifi in kuma kai ba ka so ila protocol ne kamar yanzu yadda demokradiyya take ko ila yanzu kana gona ba za ka iya hana wani ya tsaya bayan ka ba yanzu matar gona ma ADC ake bata da da waye waye ko ba a zaɓe ta ba kada lahira akwai hisabobi hisababbu ma ko in jam'in zai kai haka to ita wa ya zaɓe ta Wa ya zaɓe ta a ba ta ɗan sanda a ba ta mota a ba ta odila a ba ta waye a ba ta waye kuma har ta je tana alƙawura wai har tana ayyuka in aka yi mutuwa ta je har tana kuka ai ta koma ɗakin da ta yi kuka to ba ba a so wani ya zama alƙiyamu ali kada wani ya zo ya tsaya a bayan wani in akwai bukata to a darura su bihul ma'azurat sai amfani da wannan bukatar sai a ce ya tsaya amma security haka wanda ba zai iya komai ba ya ja baya kawai ya ja baya ina ga kila wannan hikimar ta sa sarakuna cikin abin da suka gada shine dogare zama suke a gabansu saboda asalin sarautar ta addini ce wayannan abubuwan in ya shigo da amike ka je ka karanta tarihin ko da sarakunan zaria ko da ko da su jafaru ta nan baya baya wanda za su abu dan sidi su waye ka je ga su malamin karimu wanda shi badimi ne ma karantarwa ake yi a gama abin nan kuma a buɗe littafai kuma a karanta to kai ka wannan ba za su bari saboda sun karanta a nan soshi an hana za ga sarki ya zauna duk fadawa sai su zauna ka iya cewa kuma su ne su turke shi in zai miƙe sai su miƙe da haka alkiyamu alaihi shi ma babu kyau ya sa har tsayawar yan agaji ma ba ta da wani tasiri za ka iya cewa zai bada security ne ko ka faɗa min security da zai iya bayarwa in ya ji pus ya riga malamin fita kuma tsayawa ya kamata ya yi sai ya ga abin da ya ture wa buzu na ci kuma galiban abu mai sauki bai ture wa buzu na idan ya nadu sama ya fita to me amfanin tsayawa Allah ku bashi ya huta shi ma ya je gefe ya zauna ya huta amma in akwai bukata ya samu wani training ba laifi idan shi ba irin idan mu bane jikin shi ba irin jikin mu bane abin da yake ji ba irin abin da muke ji bane ba laifi ya zo ya tsaya ya miki miki yana wawwaigawa in suka haɗa ido da criminal ya gane to wannan in akwai wannan gora ba laifi zai iya zai iya tsayawa da haka dai ba a su alama ce ta raunin imani mutum ya rika son mutane su miƙe mashi ko su miƙe a kai shi layaka su iya miƙewa ilai ya ce wa silsila sai wa mislu hadan nau'i minan nas misalin wannan nau'in na mutane ya tarihi da gadabu law tubbikati sunna irin waɗannan mutanen zaka ga ya bayyanar da fushi in aka tabbaka sunna in ya shigo fili da aka kimikewa duka aka kimikewa yana gwamna da aka kimikewa minista da aka kimikewa mai martaba da aka kimikewa ko sarkin musulmi ne mai alfarma ko kar wanda ya mike sai kuma ga ba sa'a ba wani ma zai iya fushi ya bar wurin wala wani zai iya fita ɗakin tara wayan wulakanta shi wasu halakakku da suka halaka suka halaka shi da zo su zuga shi ai ba a mutunta ka a nan wurin kawai labe ka bar wurin nan ba ai kaza ba ba ai kaza ba ba ai kaza ba wannan abubuwan duk sun lalata kuma za ka abu ya shigo har tsarin sarauta sun tsarin sarauta ya shigo yanzu ku gayyaci wani babban sarki za ka ga protocol duk sai kun gama tsarin za ku zo ku karanta duk tsare-tsaren ku na yi abin na kwamitin abin burin tilawa kaza ga suna yi sai kun gama shirya sam ya ce to ina tsare tsare mu daga fada a ina za ku aje wani a ina za ku aje wani a ina za ku aje wani ina kujerar da wani zai zauna ina ta wani ina ta wani kusa da wa zai zauna waye a bayan sannan ina tsare tsaren jawaban wa zai fara sannan wa sannan wa sannan wa akwai wanda shi in yi magana kai kadai gayya ne wa akhiru da'awana an alhamdulillahi rabbil alamin in ya gama wannan ba laifi a iya samu amma dai kada a dauki mutum a halakar da shi ta wayannan ababe yanayin tsaro yanayin kasa wannan za su iya sawa a yi wasu ababe domin a ba da kariya fa hudi'a fa bilyami sai fara dan abu misali wa mithlu hadha an-naw'i min an-nas ya tarihi da gadabu lau tsubbika fi sunna da za ka dabbaka sunna wani sai ya ji haushi fa bude a bilyami da za a fara da dama misali ka shigo za ka gaisa da manyan baki sai ka faro ta dama wani zai ji haushi dole sai ka fara gaishe shi sannan ka yi hagu sannan ka dawo dama sannan ka dawo hagu to kaga in aka dabbaka sunna wani sai ya ji zafi yace wa idza dakala majlisan idan ya shiga wani wurin zama fala yarda illa bi an yakuma ahaduhum li majlisi huwa menene illa illa bi an yajlis yakuma ahaduhum ko li yajlisa huwa wani daga cikin su zaka ga idan ya shigo wani wurin taro fala yarda ba zai yarda ya zauna inda kuka bashi ba illa bi ayyakuma ahaduhum sai dai wani daga cikin waɗanda suka zo ya tashi yadda lisa huwa dan shi ya zauna nan akwai ababen lura da tantancewa ba annabi sallallahu alaihi wasallama ka'idar addini kenan ta hana mu ka tafi wani a wurin da da ya zaga ya zauna sai dai kai kuma idan wani ya tashi ya baka an fi so ka karba akan ka ki karba tunda shi ya girmama ka amma ba za ce wane ka tashi sai dai a roƙe ka wane ne bai ce zai zo ba ko mu ba shi invitation ba to kuma gashi ya zo sai za ga taro in dai da mutanen mai yan siyasa ai galiban za ka ga tsarin bai tafiya ko a shi yasa ma za ka yanzu a taro in dai da ba ma a sa sunaye ba a sa suna dan ya fi muku sauki ba dan ka ce ga yanda wani kawai sai ga gumo ya zo kuma shi wani zai dai aje shi kusa da wani sai dai a sa shi kusa da wani shi ma wani kusa da wani to duk wanda ya shigo ya nuna wai sai dai wani ya tashi ne ya jilisa huwa ragma na hayyihi sallallahu alaihi wa sallama ko ruguma na hayyihi sallallahu alaihi wa sallama duk da hannun da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi bi kaulihi da fadin shi da yace la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi kada wani mutum ya tashi wani mutum daga wurin zaman shi sannan shi kuma ya zauna a wurin shari'ar musulunci ba ta yarda da haka ba yace wannan hadisi rawahul bukhari al-imam bukhari fitar da shi zaka iya duba fathul bari mujalladi ne 11 shafi na 62 abugun da malai ya amfani da shi kenan domin ganin hadisin da sharhin da shi ibn hajar din yayi game da hadisin daga in kana son ka samu wurin da ya kamata a taro sai ka zo da wuri za ga magabata sun kiyaye wannan ka'idar kuma har yanzu kasashen turai da kasashen larabawa sun kiyaye wannan ka'idar rashin mutunci da rashin tarbiyya ta ƙare a afirka daga ciki akwai najeriya har ma muna da african time daga baya ma aka kirkiri nigerian factor sai african time aka gaice ka za a fara taro tara to African time goma za ka, Nigerian factor kuma sha ɗaya. To da sai kai ta waya da waye da waye suka zo, da waye da waye suka zo, ya aka yi ya kaza ya kaza ya kaza. Amma aka gayyace ka aka ce karfe tara, karance maka a wurin ake nufi ba tara ka baro gida ba, kuma wannan yana alamtar da kana da mutunci, kuma kana da tarbiyyar addini. Amma in dai ba tarbiyyar addini ba mutunci, ba za ka zo da wuri ba. sannan in ka zo da wuri in kai latti uzuri zai iya faruwa kana zuwa ka ba da uzuri hanzari ko kuma ka kira to taron nan tara aka ce za a fara amma yanzu aka mana wata rasuwa za mu yi sallar janaza tara don haka zan tsanyi latti ina ba da uzuri su shugaban taron da aka kira in ko baka ba da uzuri to ana tsammanin za ka zo a kan lokaci kenan to idan ka zo kaga za a baka wurinka ko ba za a tashe ka ba kai kuma annabi ya baka alfarma da kariya cewa kada a tashe ka a wannan wuri a bakka ka ci gaba da zama a wurin har zuwa a kammala taro wannan shine abu na tara daga cikin ababe da suke ko alamomi da ke nuni ga raunin imani irin mutum ya so ya zama a gaba gaba a komai ko ko mutum ya rika son mutane suna miƙe mashi wai don a nuna girman shi ko ko mutum ya rika sha'awar ya tashi wani ko a tashi wani don ya zauna a wurin ko mota ka shiga in wani in kowa ya ki tashi ba kujera ka zauna a kan inci kai hakuri su jama'ar su ne za a zarga ba kai ba in dai ka cancanta wani ya tashi ya baka wuri kuma ya ki tashi ya baka wuri to kai kana nan da darajar ka Allah ne ya jarabce ka da zama a tsakanin mutanen banza. saka me kuma ka zo kai ta faɗa ba sai kai faɗa ba ka kyale su duniya ta yi makin mutanen ka ba su da kirki dan kai ka tantanta a baka wuri saboda wata daraja ko wani matsayi wanda ba kai kai kanka ba alfarma ce ta Allah da ya maka da haka wayannan ka'idojin suna da kyau mutum ya kiyaye dan ya wanzar da imanin shi mai karfi imanin shi mai yawa imanin shi mai tasiri a cikin shi wanda zai ci gajiyar shi yau ma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim wa alaikum assalam wa rahmatullah eh Eh yana maganar irin an gayyaci mutum taro sai kwaso tawaga su dubu ku gayyace su ba ya zo da su to kuma a cikin kila ana ga akwai wai manya ko wanda su bai kamata a basa tsaye ba kila suna ciwon kafa ko ciwon baya a ka'ida in aka gayyace ka taro kai kadai za ka in kuma ba makawa sai ka je da wasu to sai ka sanar da wanda suka shirya taron zan zo da mutum kamar bakwai in kun yadda zai zama za a sa su wajen tanadar musu wurin zama da ba su abinci annabi sallallahu alaihi wasallam an gayyace shi walima cikin sahabban shi wani ya raka shi sai da aka je kofar gida za a shiga gidan da za a yi walima ya goce to jira ni mu fito kuma ita ce ka'ida annabi ne ya haka sai da masu walimar suka zo sai yake ta ya ce to ku ko gayyace ni gane ko gayyata amma wannan mutumin ya biyo ni in kun yadda ya shigo in bakwai dabe jira ne ta haba ya rasulallah ya biyo ka ya dade ai ba zai yiwu ba to kaga da wannan ka'idar ba laifi sai dai in an zo tashin mutanen sai a ba su hakuri ku yan gari ne tare da ku ka shirya shi a taimake mu a yi hakuri lalla dan ba mu wa'annan kujerar in aka yi haka ba a yi laifi ba amma kawai nuna ka ce tashi kai ma tashi kai ma tashi to da shaddar ka ta kone a wannan bai yi ba shi kawai abinda za a ce to ranka ya daɗe to sai su jira a fararen kujerunta in kun zo ba da refreshment shi kaɗai na ku ba shi shi ke da su ko bai ce muku zai zo da wasu ba sai dai idan karina ta nuna yanzu ba na jin za ka yi ciyaman ka sanya ta wushi kaɗai in ka gayyaci shugaban karamar hukuma ko wani gwamna ko wani kwamishina ko wani minista akwai yi wahala ya shi kaɗai to sai kai tanadi a haka wannan karina sai kai amfani da ita amma dai kowaye in dai ya zauna wurin zama da izini wannan wanda za a tasa ilimi sai wanda ya zauna da izini irin wanda suka yi tasajjur kawai shi ma ya je ya shiryo ya sanyo babban riga shi aska uku aska shida tara ya zo ya samu gaba kawai ya zauna ba wanda ya bashi wuri a wannan kuma ai ba wani ba da hakuri kawai tashi ne mai wurin ya zo tashi mai wurin ya zo wannan agaji ma kawai za ku tura mashi karami an ce ka tashi mai wurin ya shigo amma kuma dan kana wulakanta shi ma za a yi cewa to idan koma baya ko ai mai hikima ran ga dade wannan taron ba naku ne ga ba manyan bakin da kuka gaggayyata ba sun zo kuma dai na ga ko za ka ba shi nan ne sai dan koma baya ya girmama bakon shi kenan wa alaikum assalam wa rahmatullah eh sai ba laifi al'ada ce ta mutane al'urfu muhakkama ba laifi a ce kuna da taro sai ku rubuta sunan duk wanda zai zauna a wuri kamata aslan ma ana so a yi shi ne wanda bai zo ba a bar kujerar haka kar a wani yaƙi a batta haka kujerar wani nake gangowa kan tumi ba ce tawana ne bai zo ba to wanda ya aiko uzuri sai a zo a sanar in gayyaci ne har ga kujerar shi bai samu zuwa ba amma ya aiko da uzuri amma ba laifi dan haka dan an ce a sa suna ko a kisawa wannan kofa ce a bude wa alaikum assalam eh eh eh yana tambayar wai kana zaune a wuri sai ka ga wani mai yiwa ya girme ka ko ya haife ka ma sai ka tashi a ra'ayin kanka ka bashi wannan kuma har lada mutum zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da girmama masu shekaru da ma'abuta hurhura a cikin mu ko sa'an ka nema ko kaninka ne amma ya riga ka yin gurgura in ka ba shi ba karamin lada za ka samu ka san hausa mu ya kamata mu gina mu gurgura amma idoma sun fi idoma ka je ka karanta adabin idoma ka ke girma gurgura yaro dan shekara bakwai in yi gurgura zai ya tafi shi dauki kaya a ce hasken girma ya kullo mashi ko dan shekara shida sai a sami yan shekara sha uku uku da ba su da gurgura a ce su ɗauki jarkokin to da shi ya zama babban mutum suna girma wa mai gurgura za ga mutum wuya sai mai wuya ya zo ya tafiya ku ta mashi addu'a Allah ya sa ya gurgura ya fara hutawa to da zai samu sauki wannan tarbiyya ce ta addini da mu ya kamata mu yi ta da mai shekaru da mai wani al'amari wannan dai inda Allah ya girmama mutum dan kai firamare da mutum ajin ku daya har ka ba shi satar amsa a arithmetic ko social studies ba shi ke nuna kuma wata na ba zai dana ka ba zai ke dana ka so da kan Allah ba shi wani abu na girma aka girma shi akan haka ba haushi za ka ji ba zalika fadlullahi yuti mai yasha kila temporary ne kila kuma azar ya bashi da abin har rasuwa wa alaikum assalam eh har na yaran ba a so a koya musu a ce wace in malami ya shigo good morning sa ai malam kawai yara ku gane karatu na gane karatu na ko ba na jin kuma wata ka'ida ce ta ministry of education aka ce dole dole sai yara sun rika mikiya kamar shi ma al'ada ce tradition ne kawai kuma ko ba kowa ka yi mai hikimar a ce dole sai sun miƙe sun gaishe shi kila ko da kyan kwamishina yanzu zai ga yaran ba su da ladabi ko bayan ajin ya huce ka ce ba su da ladabi ai ladabi ke nan kai masu POB a sa fanka da sola malami shi ma kuma a gina makaranta sannan a gyara makaranta a makaranta a yi ayi kazo kace a gaishe ka duk siyasa ce kawai ko ba shi ne karatun ba eh Amr Shauki da yake cewa kullil muallim kullil muallim waqfihi tabtila wannan ra'ayin shi ba nasi bane ka tashi tsaye ka gabatar da gaisuwarka ga malami kada muallimu ayyaku na rasula saura ka dan malami ya zama manzo malamai ma sun mai nakaji a baitin cewa ya saba makaidan harshe kada ba ta ta'adda da an wa kadu ya kutulu da ni bai ce wa kadu ay ya kutulu da ni dan bai kara kada muallimu ayyakuna illa durar awo ta sa shi to yaje ya sake zubin zubin abin nan da na'am a wannan ma annabi kai tsaye ya hana su ya ga wani mutum yana ta tona mutane ya ce kai da malam zauna a nan ka cutar da yawa mai so ya samu sahun gaba kawai ya zo da wuri in inda ka saba zama ya cika karka takura kowa kuma ‘yan agaji karka tashi kowa kawai ka bashi ka zauna a can in akwai buƙatar ka a gaban to in lokacin buƙatar za a nemo ka amma da ga wani dole dole sai ya zo ya takura ya taɓa kafaɗar wannan ya dafa wannan a cutarwa ce mai muni mutum duk wanda ka dafa ko ka keta ko ka matsawa ka cutar da shi za ku yi hisabi a lahira to ka zo ibada kuma ka ɗi ba zanibi da yi ba Allah ya samu dace ku subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum Thank